mai burabusko a borno mai sayar mata a kano an taba haka mai burabusko a borno mai sayar mata a kano nan ba ta samu nika ba ko ba a yi mata barza ba ko ta rasa itace shikenan na ba shi da abin yi haka muka dawo ba mai yin kasuwanci da jari ba mai kasuwanci da jari kasuwanci da jari ake to kowa yaƙi sai dai a bashi ya sayar ya ɗaɗɗebi 'yan kan shi kenan ya mayar musu da kuɗinsu shi kenan shi ma in ya karɓa ba wanda zai siya da kuɗinsa shi ma sai dai ya bashi shi ma in ya karɓa haka zai ba wani shi sa abin ya dame gaba ɗaya an taɓa kasuwanci da wannan kuma gaskiya ƙarya aka taka da wannan hanyar kamata 'yan kasuwanci su dawo cikin hayyacinsu su komo su kasuwancin da Allah ya tsara tun asalin duniya kasuwanci da jari ake yinsa kowa yankin yana yi ana bashin in ya samu abu hannunsa ya kokari ya tsaya da iya nasa ya dinga siye da abin da ya mallaka Allah ya sa masa albarka wata ran sai zama hanshaki ya daina ci da zuci wannan tsarin da ake bi ne ba shi da kyau shi sa shi da ya karɓo shi suka sani shi kuma ya ba waɗansu sun je su ma sun ba wani an tafi wani kuma ya je bukatar gidansa ta kama ya kashe daman kiyamar ma kusan ɗanye ɗanye ne ya da ita yana ganin kawo ba abin da za a yi to sai ya cinye abinsa kuma ya ce shi da yaransa su kuka ba yanda zai yarda haka ake kai yanayin zamani mala kuma wanda zai ya karfafa gwiwar mutane ma baya baya ana mantawa akwai lokacin da aka zo na cin 95 ne aka yi annoba din nan mai ƙarfi 96 ko lokacin rigaye sani abacci alajikansa eh aka yi wannan abu ya ɓaci aka yi wannan jin wajen abu guda shida cutar ta zama a lokacin akwai kwalara ko mutuwar aiki ko ce magabarta a ranar abin na mutum ɗari sannan kyanda tana kisa sankarau yana kisa abubuwa ne da dama a wannan shekara sai malam na kabara Allah ji kansa kara masa kamar lahira sai ya ce ya ga 'yan mata daga faransa daga jamani duk sun tafi birnin kano su taimaki mutan kano ne mutanen kano suke Allah Ibrahim Isa zo ya same ni yana gaya mun na ce a ni da kai mun kafa kwamiti take muka kafa a kofar gida ko fita daga mota bai yi ba muka kafa kwamiti nan da na aka nemo likitoci da suke isma shigar da su muka kafa dr muhammad tahir baba impossible shine sakatare ni ko ni ne ciyama aka sa member ga su mala aka har hada malam ibrahim umar kabo da malam imamu wali da profesa musa baro da da mai tamashili ukun da sun rasu su allah jikan su mai ce da profesa ne da rai allah kara masa lafiya da tsawon kwana su ne trustees to shi ne fa muka zo aka dinga neman kuɗi yana za a samu a taimaki mutane to mun yi aiki mai yawan gaske an samu kuɗaɗa to a wannan lokacin sai na gamu da ibtila'i na sa hannu na karɓo kwata miliyan an rubuta magungunan da za a sha dama wanda likitoci ne sun san da abin da ake da bukata a wannan na karɓo kwata miliyan da zo da ita sai waɗansu daga cikin ɗalibai suka kawo gudunmawa ta naira dubu sittin duk kwamitin ba wanda ya san an bayan da na haɗa ya zama dubu ɗari uku da goma safiya tana yi sai ubangiji ya jarraba ni kawai sai ya rike komai na duk malam duk abin da za ka kare kuma a gidan babu sai na ga mutan gidan ce Allah ya jarrabe mu sai ku haƙura Allah kai mu da rana a samu da rana ta Allah ta sake matsewa shiru sai a haƙura dare yi ubangiji sake matsewa shiru gari ya waye Allah ya sake matsewa rana ta in matse dare in matse kaga so uku so shida ke rana ta uku da safan haka sai aka yi bakuwa shi ta fara nuna ita tana cikin a bukata ta ce mata abin karin kumallo nace ku ga mata za ta kura ta hakura ba ta kura ba ta tafi inda za ta ba ne da shi kowa inda zai rana ta yi haka kuma dare ya yi haka sai da na samu wannan lokacin guda tara ba abin da ya faru ko na hana kowa kuma ga kudin a gure na dan ba zan dauki kokobo dan ba nawa bane haka na hakura to a rana ta hudu sai waya ni da kaina na koma na dariya na ce dama haka Allah yake yi aka yi mun shigo shigo aka yi mun kofar rago na taba ko bazan ta da na taba tun daga da na tafi har yau na haƙura shi kenan to wannan labarin na bayar akwai babban mutum sai ce wannan zancen shi ba zai da shi ba shi ba zai iya ba ba zai taɓa yadda ƴaƴansa shi kuka ga kuɗi bai ba su ba kaga ya lalata al'amari wannan shine mafitarsa kawai kokari karɓi kuɗaɗen su mutane mai musu da kuɗin su kawai shi kenan kuma ya san yadda zai dinga kasuwancin sai zan wanda zai hudda da shi da wanda ba zai ba shi kenan eh amin wannan fatan yan kasuwa su fahimci haka Allah sa a gyara al'amuran nan kowa ya dinga kokarin samun jari ina tafi da kasuwancin sa Allah ya sa wa jarin nasa albarka eh amin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن أولا من الثاني أخبار يسوع ديك وقت أنا تالي سويت نساء ما ولي أولا أنا أسوي شو من متأخرين يوم أو تعالى كلام يسوع لوس إن أبي تعالى نمتي وقلنا أسير أبي تعالى بما أنت وقت ما يسمع الكتاب سوى البنت سوى الكتاب وأردت أن صورة أنت لم أكن صورة وصول إلى بارك كذب ومصنع الروم أكل نحن أرم ينا ثلاثة نهاء مصنع سنة الشيوة يجمع سليا أقول يا زوجة والله الأدين والله سنة الله يتعيش أمشي زي مغانا سيدي كوكا والله سيدي أخوان يقول لك يا بارك الله sai ke nan wani jiwa na ta ku gaya mu wa ya taɓa jini kansa ya wani ko kuma wani taro wanda su mutu sai da yi su mutu ya abin da zai da abubuwa da maganganu wanda zai mutu mutane mutu ya ba da kuka kuma wallahi da ajiyu a wurin cikin ba da kyau dan shi da zukatan mutane zuwa matasa ƙananan su ta so san cewa tafiya da su ta ba da mai wanda ba na aisha ta ce ga awon nasu wani ne sana'a duk mutane sun musu ilimin mutane mu a nan a ƙasar Allah ya mana arziki Allah ya mana arziki mun gaji arziki ko muna tare da arziki wannan abu ne a kan ne shi me wannan shine shekaran jiya a sama da ke tsammanin ba ne da a hajji mun fi ta ce shi ai wani abu ne shine samun mahalar da aka yi yake ga wani abu da mutum da suka yi kuma ake tabbata cewa shi a kan wannan abu ne wasu da wani wasu وعليكم السلام وعليكم السلام
musamman abin da ya rarraba ta kuma da sun yi a yi da su ke da ta ko ta bi da ya ta da ta
me ake so ya kamata na fahimta yau shekaru na ina lokacin mutane sun wuce ai eh magabata sun ga girma mutukar gasken gaske
kuma abin ba na magana ba ne sosai fahimtar wa'annan abin da muka karanta sun yi ai da mu aiki su ake mu ɗau hannu su ne magabatan wanda allah ya dame koyi da su irin abin da sai na umar ibn al-aziz a jikar ko yar usama ta dan zaid ka ga yanda ya mata ya je ya taro ta dora ta akan karaga ta shi koma ka sai zauna ai da mu ake biya mata duk bukatun ta yace kana wanda yake da jina nan alaisa kai kara zuwa kofar gidansa ya roke shi ya turo masa mutum ko rubuta kadda yana jin kunyar Allah akan sa duk da mu ake shine abin da ake kokari a dora mu akai da ganin girman annabi sun da ganin girman wanda suka shafe shi alayhi salatu wassalam sharifai ko sahabban annabi alayhi salam a nan unguwar ayi wata rana an taɓa samun abu wanda yaro yana wasa dab da magarba ya fasa gilas ɗin motar wani za a yi salon magarba a nan bakin titi aka zo aka zo mai mota ce sai an biya shi an fasa masa gidan mota mai tsada sai zai kira uban yaro ya ce ɗanka ya fasa gilas kuma mai wanda aka fasa ce ba zai yadda yana zuwa sai ya ce waye a cikinsu yaran sai wasu ka ce muhammadu ne sai mai mota ce magana ta gari wallahi ba zan karɓi komai ba ne wannan suna ba zai mun muna ban karɓi fansa ba sai ya tafi a unguwan nan aka mutumin kano ne ba dan unguwan nan bane abu ne hanya ce ta kawo shi akai mara ma ce ba zai karɓa sai ce shi kenan magana ta gari muhammadu ai ba zan karɓi fansa a nan sa to irin wannan ya kamata mu dinga lura shine kawai Allah samu da shi a yana so ga maka shi ai batattu ne ai warai kuwa batattu ne ai sa ga maka cewa zalla in ya ba gaya maka ya shiru bai faɗi wannan ba za ka ɗauka ba haka ba ne shi yasa ya gabatar da wannan ya je ka sake karatu a kan nahawun da yake ciki da ya fara gabatar da dullal ɗin sannan ya faɗi wannan akwai ɗafifa lugawiya shi ne shi abin da ba a so masai ko ta cika ta yi toro ko tana rufe unguwa ba ta sanyi wadanda da aka kira mai yasa bai ɗauko kanan ya zuba ba yana fasawa duk nahiyar sai an sai sabannoni ba a san yawan tattauna su dafi ne shine isa eh so wannan nake tsoro kai mu zama masu su masu magana ai wurin wannan aiki kawai ake so amma nutsuwa sananniya ce sai dai mu sani kamar yadda malamai suke cewa akwai baunin ba'idin baina sarawa surayya bawan allah da aka faɗa jiya aka ce sai na mu'awiyar radiyallahu ya ganshi ya tashi ya zaunar da shi ya tare shi saboda yana da kama da annabi asama suka ce alfarqu bainahuma shi ne alfarqu baina sara wa surayya tsakanin annabi su da shi wajen kyau kamar dan dagare kasa ce da tauraro wannan surayya ba za su kwatanta ba dan wani guri ne kaɗan ko a fuska ko wani yanayi kama da annabi shi ne kawai wannan suka gani kuma shi ta nutsuwa ba za ka iya gane nutsuwar irin tasu ba a haka sai dai hasashe da muke yi domin wato abubuwan duk da muke karantawa kawai hasashe muke amma yadda suka rayu da ke za mu iya ganewa kamar sallar da muke inda suka zo sai su dinga taba ba sun so su gane wannan to farin baka misali tun da kake ka taɓa jin wani abu ya zo wani ya yi wa annabi wani abu na daban ka ji wani sahabi ya tashi ba izinin annabi ya make wancan ka taɓa ji to alamar nutsuwa ce ba sa yin gaban kansu nutsatsu ne sai su saurara su ji me za a ce musu to konan ka kalla kaɗai ka gaina suka rayu sannan tsuntsu zai zo ya sauka a kansu ba zai gane a kan mutum ya sauka ba saboda kawai da suke yin annaba sai na gura to wannan shine irin yadda suke wa annabi alaihissalam mu kullum suna kallonsa annabi ne alaihissalam Allah ne ya aiko shi Allah ba zai ba da shi ba na kashe su kawai su saurara abin da ake to da makamantan irin su dai wanda zan iya dan jan hankali mu fahimta sannan a cikin irin nutsuwarsu idan annaba sai zo da abu ba sa yin dawa da tsatsu ne su sun tambaye shi da aka zo a hazab annaba alisami ya ce ya ce musu ina ganin a yi sulhu da su in aka yi sulhu da su sai a ba su ɗaya bisa uku na abin da ake noma a madina sai ya kirawo alaihissalamu sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu sayyid al-aus yace ga abin da nake gani to da nutsuwa sai yace wahayi ne da yake nan ko kuma kai ne akan ka kake son haka ko kuma shawara ce sai ce in wahayi ne mun bi in ba wahayi bane haka kake so mun bi in kuma shawara ce muna da wata sai ana sai ai shawara ce ya ce to muna da wata ya tsakaninmu da su sai dai takobi muna kafirci ba su dabina mu ba sai mun sun zo ba kunta mun girmama su mun shiga cikin musulunci ba za mu ba da wannan ba zama da mu kake jin to sai a hakuri za mu iya jurewa to kaga haka suke ko wacce ta ta ta abin nan din mijinta ta suka saba annabi alaihi salam ya ce da ta koma sai ta ce umarni ko alfarma umarni ka bani ko alfarma kake nema masa sai ya ce alfarma nake nema masa ya rasula ba zan koma ba sai kyale ta ha gani tsuwa ce in ya ce umarni ne to ma kane lamominin wala mominatin idza qada Allah wa rasulu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri dole ce ta ma sai ta tambaye shi haka ko da natsuwa sai shi a alfarma nema wacce ta rasula a yafe mun yi ba zan koma gidansa to masu nutsuwa ne sosai sannan duk abin da suka sa gaba to a kansa su shi kura ba sa sauka su shi wani a kai za su sannan duk wanda ya gansu ya tabbatar a kan manufa suke rayuwa eh to wannan shine dan misali zan baka na na nutsuwar da suke da ita babu zo-bazo babu hauragiya babu hawaniya sai wanne ya ce kuma na kyautatawa ba kyautata a yi sanan ya ce ya wanda ka sani na kyautatawa kyautata lafazi ma wai sa ka gan nan kasar daga baki daya sai na abubakar muke cewa ko an ce sai ya dai abubakar sai dai umar sai dai usman sai dai ali da haka da muke faɗa sai ita ce girmamawa da mu kasan nan muka gada kaga maliku ba a ce masa maliku sai imamuna imamuna maliku duk haka magabatan mu suka dora mu akan lafazi mai kyau da ganin girma mun gaji abubuwa masu kyau ko almajiri ne ko almajira suka zo su kai bara to zaka sakar mu masu kyau ne in almajiri ya bara sai ka ji an ce alaci shin to girmamawa ce ta lafazi a cikin hudaka da mutane ce alaci shin idan mai ciniki ne sai ce alaba mu sa'a amma ba ba kalma mara kyau haka muka sa kamatan mu suka dora mu kai kaga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu gajere ne haka Allah halice shi amma malamanmu in an zo za a faɗi daidai tsawonsa ba a faɗa irin sunan mai wannan tsawon da ake faɗa a harshe sai malamai su ce shi tsawonsa kamar babban mutum daga zaune so da ke girmama shi so da dangantakarsa da annabi alisu ba a faɗar wancan suna da bahaushe ke cewa wada ba za a faɗa masa haka ba so da dangantakarsa da annabi alaihi salam to wannan ita ce girmamawa akwai randa da la'asar ana yara suna wasa sai na kira wani yaro abubakar sunansa ne masa ce kamoshinan kamoshinan akwai alhaji muhammad alhaji hamma shi sa har yau nake ganin girman iyalansa yana gefe yana ji da mu da sujjan Allah ji kare muna zo ne duk ana yi sai na faɗo ne sai taso sai ce wani na ce na ce mai suna abubakar kake wasan kamo shi yana da matsayi a ganin annabi suka yi masa wasan ka ba awo mai wannan sunan ya kamo shi nan kamo shi in wasa za ka yi masa dai ka ce masa ana nan ana nan sai dai ka yi wannan saboda wannan sunan ba awo mai shi wasa irin wannan to haka haka yi sa muke ta gode wa Allah da muka zauna da manya da suka sano daraja suka san abubuwa aka gaji abu mai ƙarfi a ƙasar nan yanzu ne ake ta shigo da bakin abubuwa na hauragiya mutane suka ɗauka karatu ake yanzu ba karatu ake ba shi za ka yi karatu gurin malami dama abu biyu za ka fari za ka ƙari da shi za ka fahimci haƙiƙanin karatun ko za ka koyi ladabi amma in a littafi za ka karanta kai kaɗai ba za ka fahimta ba kuma za ka koyi ladabi ba sai mutum ya zama bangazarimi shi kenan ina fatan an an fahimta Allah ya hore mana Yeah. shi yasa nake ta yin addu'a ai yanayin sai Allah ya raye zukata ita rayuwa in al'umma ta karɓo wani yanayi to kowa a ciki yake kaɗan ne wanda za su iya saba wannan to yanayin rayuwarmu ba irin ta da ba ce ta da sun duk mafi jama'ar akan daidai suke tafiya kuma duniya ba ta dame su ba shi sa za ka tarar mutum ya jirge kayansa tsakiyar kasuwa kurimi ko kantin kwari dila zai ajiye a nai dinga ɗiba gurgure na kaiwa gida gama ɗiba ba da bai ɗaukan masa ɗaya kuɗi wanda na san irinsu na jakar fan ɗari ɗin na mai ta mai darma za su zubo su ‘yan kura ne wanda a ƙa'ida ɗan kura in ya kai kamar wani mutum ne wanda ba shi da tarbiyya ma ya sun tare suna abubuwansu a guri ɗaya amma aka juga musu kaya daga bakilas bank aka ce su kai kasuwar kurmi ‘yan kwanuka ‘yan mota tsada za a yi da su su ce kaza za a ba su ko ba za a ba su kuɗin ba sai su ɗau kayan su tafi kuɗi ne in suka ɗauka a cikin jaka suka ɗiba ba wanda zai gane ko za su ɓace ba kamar kadara ce za je su sayar a iya gano ta a wani guri ba amma ka za su ɗauka ne in motar ta lalace ko kura kai a ƙwashin ƙofar wambai sai su batta na su hau fadala amma duk garin na bani da ɗauka mu su je su gyara ta ya zo su ɗauka su kai in suka je kuma abin da aka yi alkawari da su shi za su faɗa ba za su ƙara ko kwabo ba wanda suka yi alkawarin su kuma baya alhali sun rabu da gidajen sun koma guri ɗaya kawai wannan zama cikin sun gama caca ma za su amma ba sa saboda al'ummar a lokacin akan ka'ida ta kan ka'ida ta to dole za ka sami irin wannan girma ba annabi alaihi salamu ake girma sabon annabi salamu ake duk an sa musu sunaye na ban girma kowa ya tafi a haka to yanzu abu ya juye iyayen da kan za su ce dan ije yi ha'inci ya je yi banna ije yi samu haramu ba sa damuwa ba su dora shi akan tarbiyya ba to shi yasa aiki sai dai a yi ta addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya raya mu in ya busa mana rai sai ga abin ya dawo dole a yi ta roƙonsa kuma kamar teku ce ta barki ko ta ina jifan mu ake duka ake ko ta ina duk abin da zai kawo abin su rikice su ne yau a duniya ya kuma shari da ba shi da kyaure ita ce wannan wayar shari ba shi da kyaure duk wannan ita ke jihowa ita ke jihowa annabi alaihi salatu wassalamu hadisin jibril alaihi salam da ya zo masa tambaya kafin ya tafi hajjin bankwana shekara ta goma ya zo yi wa annabi sa tambaya guda hudu akan musulunci da imani da ihsani sai ce ga masa lokacin alkiyama sai annaba sai ce a wannan wanda ya tambaya da wanda aka tambaya ba wanda ya fi wani sani Allah shi ne ya sani sai jibril alaihi sai to ga min alamomin ta domin alamun alkiyama tana daga cikin ilimin wajibi da ake so musulmi su san sai to sai annabi alaihi salam ya ce anta lidal amatu rabbataha baiwa ta haifi uwar ta ma'anar wannan abu zai canja juya kyakkyawa zai dawo mummuna mummuna zai dawo kyakkyawa ɗanɗanon mutane zai gurɓata kamar yadda mai harshe in ba lafiya in ya sha ruwa sai ji na ɗaci na ka masa abinci sai ji kamar masai aka kawo to haka tunanin mutane zai gurɓata juya to da ya faɗi wannan ya ce za a yi hakan abu zai gurɓata ya canja ka ga mutum da safe mumini amma da ya kafin yamma ya kafarta dai mumini kafin gari ya sai annaba sai ya biyo dina ku bi ardin mina duniya kale yana sai da addininsa da ɗan tamanin duniya kankani kaga dai duniya ce to sai malamai suka ce wannan gurɓatar da juyewar da za ta faru ba haka kurin ba ne tunanin ya canja mummuna a mai da shi kyakkyawa kyakkyawa mai da shi mummuna jehowa mutane za a yi annabai mana ishara a kansa da daddare akwai ran da ya tashi a gidansa haka fazi'a dukkan kawa ne sai ce duk matan gida ko ce ta tashi ta yi sallah mata suka tashi ga ganin ga sallah ce abinda na gani ya ta kome nauyi wannan sai ya shiga ɗakin ɗaya da cikin matansa ruwan alaihin da ya ce wailin lil'arab min sharin kadik taraba kadik karku ta hal yauma min radami ya juje ma juje hakaza sai haka yace wannan dangarma ta ji waje an huda ta kamar haka kace to yana gaya mana za a samu kofa tanan za a dinga jiho musulmi banna za ta shiga cikin su tun daga rana duk abin da yake samu jeho shi ake jeho shi ake jeho shi ake jeho shi ake kowa ya tafi duniya ake cewa mutane ado a kanta ana ta dora ta ana ta kaza ana ta kaza masana sun san ba daidai ake ba ran da muka taɓa zuwa gidan wani malami an yi masa rasuwa muka je ta ajiya an gama sai wani daga cikin da muka je tare da shi sai yake ba da labari abubuwa sun lalace mutane suna da kuɗi suna siwa 'ya'yansu mota suna gina gidaje suna kaza ba sa taimakon talakawa sai malamin ya jiyo ya ce wani ce ba da mutumin arziki bane kuke tare da shi ashe dillalin duniya ne duk wanda ka yana faɗar haka yana ƙara kamba mata yana ƙara nuna mutane tana da kima yana cusa mutane a kan santa masana haka suka fahimta ya ce ba mutumin kirki bane ashe wani ashe dillali ne duniya ke tallatawa duk ran da ka zo kake faɗa irin maganin duniya kake ƙara faɗa kimarta kana ƙara cusa mutane hasada da ƙyashi sai a bi ta kuma ana neman kamawa to shi yasa yanzu wani lokacin waɗanda za su zo su ɗora mutanen a kai su ma matsala ce abu fa babba ne koyan karatu da aiki da shi sai an buha yanzu kaga an hana a ɗauki wato annabi alaihi salamu a kwatanta shi da wani ba a yi yanzu mutanen mu sun sabu da idan wani abu ya samu mutum sai ce yanka za sami na annabi alaihi salamu abin ya taɓa samun sa kaga mummunan abu ne wani mummunan abu ne amma yanzu ya tafi a haka har karatun ma wai da shi sai a koya mutane wani amma da ya koya mutane shi kansa ka tabbatar bai karatu wurin malamai wanda suka san ilimi suka san ladabi ba ma ba a yi wa annabi alisan wannan duk abin da ya taso ko mun tsauri sai dai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin mu duk abin da ya same shi ubangiji yana muna mun samu wani abu makamancin wannan to me koyi da shi amma mu ce ai ya taba samun annabi mutum awa awa yan shari'a ake sai ake masa hukuncin kisa ya taɓo abu ba kankani ba ya ɗaya ta faɗa sai a ce ta annabi alaihi ba a yi ko a zo ana maganar mu'ujiza ta annabi alaihi sun wuce ga faɗan mu'ujiza ce kai haka kake waye wani waye kai din ba a yi to shi sa ayyuka aiki da ilimi dole yanzu wahala da shi sannan al'ummar mutum yanzu ta zama ta bambanta da al'ummar tarihi al'ummar tarihi ita aiki a aikace duk al'ummar da aka sani in kana aiki a aikace to za a yi koyi da shi ba da baki ba to na yanzu aiki a aikace ma ba sai inda ku ana aiki da aiki a aikace da mutanen Kano sun san kimar lokaci sarkin Kano mu riga ya adobar Allah ya ji kansa kara masa rahama har ya rayu akan kula da lokaci yake duk mu'amala zai mutane ta lokaci shi amma waye koyi da shi in za yi zo guri to mutane za su yadda su yi budu lokaci amma yana tafiya gowa akan ngula ta koma gidansa na tsamiya san ba a samu wani abu na koyi da shi akan haka ba to kaga al'ummar tana nema ta zaka mota shi uma shi uma dole sai dai a yi ta addu'a a roƙi ubangiji san tala ya raya mu ya sake busa mana rai amma wani azanci a irin yanda aka samu kai yana da wahala yana da wahala sannan na sha gaya mana cewa muddar duniya tana da kima a zukata mutuwa ba za mu so annabi asa irin yadda ake so ba za mu yi ba tun da kaga al'umma yanzu kowa ya sakandanta ba ruwansa da halak ko haram in samu ita ko baya tunanin addinin sa ne ce ayi na san lokacin da magi ya shigo mutum nawa ne suka yi da suka yi duk ƙasar nan in karɓar sa aka yi musulmi aka dinga kaiwa da komowa aka dinga kaiwa da komowa da kyar aka tabbatarwa da mutane ba sinadari na haram yanzu ku duk abin da ita ko in dai zai mutane daɗi a harshe to za su karba maganar su tana cewa su musulmi ne akwai abin da Allah ya haramta akwai da halitta mutanen yin sun daina sun daina akwai ran da aka yi wata rasuwa a nan waje na aka yi rasuwar da la'asar shi alhaji mujisi bikin ya zo sai dr muhammad tahir baba impossible muna zaune da ana zama wuki sai ce karka tafi alhaji sai kai mana bayani wanda za mu karu na mutane da abin da kuka sani to shi ne sai ya dinga ba mu labari na abubuwa sai ce lokacin da garin kwaki ya zo kano da aka ji kashi sai ci ko kwano sai kuwa janye ai ba wanda zai ci ce daga kurmi ta taho da shi ya gana mana sunan matar ce a gabari take sha ba za a ci ba aka kai aka komo sai sai da aka je bakin zuwa wajen mala adamu Allah ya kara masa karamar lahira aka ce to a kawo aka kawo aka jika aka gani sai ce a ba komai wannan albarka ce da shi auki ne da shi yace sannan mutane suka yi da zai karɓi garin kwaki suka yi da suka karɓa ce idan mace tana yin abinci da safe za a zo a karɓa za a ci in cikin dare wani ƙwaro ya faɗa cikin miyar turan ba ta fi da abincin ba za a zuba ruwa a zuba da ta tarariya an zo sai a ce jiya an samu wata larura a gida ba a yi abincin ba tuwon sai ta gyara shi ce wani abin rabar amma ba za ta ba al'umma annabi alaihi salamu wani abu da idan su bai gani ba ne ita ba za ta ci ba ya ce mana da haka aiki to ka auna yanzu mala yanda aka dawo to ko ba abin da zai gyara mu sai abin da ya gyara wa'ancan shi kuma abu biyu ne kawai abu biyu ne yaƙini da waru'u ɗan tseni shi kenan su wancan suna da yaƙini kowa ya tabbatar zaman kabari yana jiransu ba mai shakku a kan wata shi ne yaƙini shi sa suka gyaru sannan na biyu waru'u ɗan tseni ko ana jin tsoron ya ci haram ta huda shi ya zai kiyama shi wuta ta wanki ba zai yadda to na yanzu ba za mu gyaru ba sai mun ɗauki wannan abu guda biyu al-yaqin wal war'u to in muka ɗauke su in Allah da komai namu sai gyaru haka Imam Malik ya faɗa la yaslu akhiru hadhihi al-ummati illa bima salwa bihi awwaluha mutanen ƙarshe ba za su gyaru ba sai abinda mutanen farko suka gyaru da shi su ko wannan biyin ne rak al-yaqin wal war'u an tseni da kuma yaqini wato sakankan cewa a cikin abin da ya anya da gaskiya ne to sannan abu zai gyaru Allah ya taimake mu Allah ya busa mana rai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shikenan aka ce da akwai wani ko ya